ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام barkan mu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammaci ne na 22 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif dari hudu da arba'in da biyar daidai da ɗaya ga watan Afrilu shekarar dubu biyu da ashirin da hudu meladiya mun sadu a wannan lokaci da muke gabatar da tarjamar ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida muna fata Allah madaukakin sarki ya azurta mu da karanta waɗannan ayoyi daidai da fahimtar su da kuma yin aiki da su hakika yana daga cikin tarbiyya a majalisin karatu ya zama idan mutum yana zaune ya zama akwai qur'ani a hannunsa alƙalla ne yana dubawa ba kai ka zauna kana kallon mai karatu ba saboda shi kan shi kallon lafazin cikin alƙur'ani ka kalli rubutun shi kan shi ibada ne sannan ka dubi yadda ake karanto ayoyin da ake karanta yakin ayoyin shi kansa abu ne mai alkhairi ba kawai ka zauna kana yin kamar jangwalar gwada ba na kai abin da kana haka to ran da za a ce maka je ka nemo aya sai ta baka mamaki jama'a mun gane wannan tsarin karatu irin wannan kamar tsari ne na karantarwa tsari ne na koyon karatu to bai kamata a ce an zo kuma akwai ɗaliban ilimi amma sai su zauna kawai ba sa duba qur'ani ba sa duba komai ba kuma da za ka zo ka yi musu jarrabawa cewa buɗe min inda Allah ya ce ka za a ina ne ya manta Allah ta Allah ya ba kun gyarawa so irin wannan abin da yake jama'a ba daidai ba ne Allah ta Allah ya samu dace a jiya mun tsaya kan aya ta 64 fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalat al-yahud yadu Allah maghlulatun غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا har zuwa ƙarshen wannan aya yau in Allah yarda za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahlul kitabi amanu wattaqaw bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله تعالى يقول ولو أن أهل الكتاب آمنوا إلا أشيء ahlul kitabi ma'abuta littafi za su sun yi imani wattaqau kuma suka kiyaye dokokin Allah lakaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu zunuban su gabarin su wa la'adkhalnahum jannatin na'im kuma da mun shigar da su aljannatai masu ni'ima ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إن أتيسوا sun tsayar da littafin attaura da littafin injila kamar yadda Allah ta'ala ya so su bi littafin attaura ga yahudawa littafin injila ga nasara wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar musu daga wurin ubangijinsu shine na alqur'ani da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la akalu min fawqihim da sun dinga ci daga samansu wa min tahti arjulihim da kuma ƙarƙashin kafarsu minhum ummatun muqtasida cikin su akwai wata al'umma madaidaiciya tsakatsaki wajen bin Allah wa kathirun minhum amma mafi yawan su sa'a ma ya'malun abin da suke aikatawa ya munana Allah subhanahu wa ta'ala bayan wancan rashin da'a da ya kaito wanda da yahudawa suke masa da fitsara na cewa Allah ta'ala marwaci ne sai Allah yake ce musu inda a ce ma'abota littafi sun yi imani sun kiyaye dokokin Allah wannan abin kawai aka nema su yi suka kasa amma inda a ce sun yi imani sun kiyaye dokokin Allah Allah ce da kaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu munanan ayyukansu gaba ɗaya wala adkhalnahum jannatin na'im kuma lallai tabbas da mun shigar da su aljannate masu ni'ima mun gane wannan wannan kuma alkawari ne Allah yace walau annahum aqamu at-taurata wal injila inda ake sun tsayar da hukunce-hukuncen da ke cikin littafin at-taura kamar yadda Allah ya saukar ba su jirkita ta ba sun bata ta ba wal injila bangaren yahudawa kenan bangaren nasara inda a ce sun tsayu wajen yin aiki da ita ba su gurbata ta sun yarda ita a gefe su daina aiki da ita ba wa ma unzila ilayhi min rabbihim da abin da aka saukar musu daga wurin ubangijinsu a matsayin alqur'ani wanda yazo ya zama haiminan alaihi ya goge duk wata shari'a da ta zo kafin at-taura kafin injila Allah ta'ala ce da aka min fawqihim da sun dinga cin arziki daga saman su malamin tafsiri suka ce shine da Allah ta'ala ya saukar musu da ruwan sama mamaku wanda in ruwan sama ya sauka mai zai faru ƙasa za ta fitar da tsirrai shi da aka min fawqihim ma'ana da an saukar musu da ruwan sama mamaku wa min tahti arjulihim da sun ci a ƙasan ƙafasu shi ne abin da ƙasa za ta fitar na tsirrai da albarkatun ƙasa mabambanta. Yau da Allah ta'ala ya musu wannan alheri, ya Allah ce minhum ummatu muqtasida cikin su akwai wata al'umma muqtasida wacce take tsaye take bin shiriya ta Allah subhanahu wa ta'ala wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun amma mafi yawan su abin da suke aikatawa ya yi muni kwarai da gaske Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya nema ishara ne zuwa ga cewa a duk lokacin da mutane suka yi imani suka kiyaye dokokin Allah suka tsayu akan abin da Allah ta'ala ya so su tsayu a kai me zai faru Allah ta'ala zai musu wannan tagomashi abu na farko shine Allah ta'ala zai sako musu ruwa daga sama annabi nuhu alaihi salam ya gaya wa mutanensa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace ku nemi gafaran ubangijinku ya kasance mai yawan gafara idan kun yi haka yursil samaa alaikum midrara zai saukar muku da ruwa daga sama mamaku wa yumdidukum bi amwalin zai muku ƙari na dukiyoyi wa banina da 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin kuma zai sanya muku gonaki koramu masu albarka wa yaj'al lakum anhara ya sanya muku koramu da za ku dinga shan ruwa mai sanyi mai daɗi Allah ta'ala ya ƙara nanata wannan a cikin suratu Hud Allah ta'ala yana cewa wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi kuma ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai ji yadda ku jin daɗi mai kyawu ila ajalin musamma zuwa wani lokaci sananne wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla kuma zai bai wa kowane ma'abocin falala daga falalarsa amma Allah ya ce wa in tawallau idan kuka kauce kuka juya baya fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir lallai ina ji muku tsoron wata azabar wani yini mai girma bayan wannan wurin Allah ta'ala ya ƙara maimaitawa a wannan sura har ila yau game da samudawa yace da su wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ko ya ku mutane na ku nemi gafarin Allah ku tuba zuwa gare shi yursilis samaa alaikum midrara Allah zai saukar muku da ruwa daga sama mamako wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum zai muku ƙari akan ƙarfin da kuke da shi wala tatawallaw mujrimin kada ku juya kuna masu laifi kina kaga sunan Allah shi kamar yadda ya faɗa a suratul a'raf walau anna ahlal qura amanu wattaqaw inda a ce mutanen alƙaryu sun yi imani gaji wattaqaw kuma sun kiyaye dokokin Allah لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض دا من بودي مسقوفوف البركة أسمى لقسا ولكن كذبوا سيدكم قرية فأخذناهم بما كانوا يكسبون سيمك كاماسو دا أبن نسكي عيكتاوا نم من عيكي كذا سنة الله شيء يا يند متعيني سكر قيا أكم بين الله سكر قيا أكم بين سنة منظوم الله sallallahu alaihi wasallama babu ma babu shakka Allah ta'ala zai musu albarka albarka wacce take mai yawa wa allam istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa inda ake sun tsayu akan hanya ta Allah lalle da mun shayar da su ruwa mai yawan amma kaga sai ni ba su yi haka ba inda ake sun yi to da abin da zai biyo baya shine me لكفرنا عنهم سيئاتهم دا من كان كريم ذنوبان في غبا ديا ولا ادخلناهم جنات النعيم كما دا من شكد سو الجنتين تعنيه واتو نعمة ما لم يسكتشي ما نوانا مغانا أنا أنت ليه يهودا ولا كرتوشي باتي ديانسو kenan ana ci magana lau annahum amanu ay billahi wa rasulihi وما جاء من الدين الحق وعملوا به idan suka tsayu wajen imani da Allah da manzonsa da abin da ya zo musu na addinin gaskiya kuma suka yi aiki da shi to Allah subhanahu wata'ala ya ce wattaqaw suka tsare dokokin Allah ma'ana wattaqaw al-kufra suka kiyaye kansu gaban yin kafirci wa shirk da shirka da Allah wa kaba'irar dhunub da manya-manyan laifuka wal fawahish da munanan ayyuka na sabo da sun yi wannan to da Allah subhanahu wata'ala ya kankare musu zunubansu ba zai kama su da ƙananan laifukansu ba sannan ba zai tona musu asiri ba sai kuma shigar da su aljannatai na ni'ima wannan alkawari ne Allah ya yahudawa da kiristoci amma sai dai kash sun cika wannan alkawarin babu shakka ‘yan kaɗan daga cikinsu sun cika amma mafi yawansu sun zama fasikai sun zama fajirai sun fita gabarin imani da Allah da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa malamai suka ce in kana son kai wa ayoyin alqur'ani kyakkyawan fahimta sai ka dinga lura da abin da ke ce ma as-siyaqu da asibaku da allihaku abubuwa ne guda uku yana da alaka da ilimin tafsirin aya idan ka ce asiyaku ka duba yanayin jerin girin da ayoyin suka zo sannan ka iya fassara su daidai akwai kuma asibaku abin da ya riga ya gabata a baya ka danganta shi da abin da yake gaba da wannan aya sannan akwai kuma allihaku abin da ke haɗe da wannan ayan na ma'anoni ka ɗauko daga wannan sura ka ɗauko daga wannan wuri ka ɗauko daga wannan wuri ka haɗa da wannan ayar don ma'anin ta fito fili wannan yana da muhimmanci a ilimin tafsiri ƙwarai da gaske shi za ka ga gashi aya ɗaya ke makaranta amma mun jawo aya a suratul a'raf mun jawo a suratul hud haura ne guda nawa guda biyu mun jawo a suratu nuh kuma kowace tana ƙara yin bayani dalla-dalla game da ma'anonin ayoyin gaba ɗaya shi sa Allah ta'ala ke cewa walau annahum aqamu at-taurata wal injila kashi na biyu kenan inda a ce sun tsayar da yin aiki da littafin at-taura da injila kaga at-taura su waye yahudawa injila su waye kiristoci ko nasara to sai Allah kuma sai ya kara ya ce wa ma unzila ilayhi min rabbihim da abin da Allah ya saukar musu daga wurin ubangijinsu to menene wannan abin da aka saukar din sai malamai suka ce shine abin da Allah ya saukar na alqur'ani mai girma an gane wannan ma'ana inda sun tsare littafin a taura sun ji Allah ne ya saukar gaskiya ne injila ma haka amma kuma suka yi imani da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah ya saukar musu me yasa saboda a cikin littafin gaba daya kowane annabi cikin annabawan nan ya musu bishara cewa akwai wani annabi na ƙarshe da zai zo sunansa ma Muhammad dan a yaren Aramaic haka ya zo Muhammadan sunan kenan na fata an gane haka ya zo a cikin littafin Injila dan Bible da kake gani na yau babu inda aka sa sunan bible a cikin bible inda aka ce musu suna bible babu an gani wannan greek name ne greek name a wurin greek yaren mutanen girka ko greek shi aka ce bible shine book littafi kawai an gani amma taura ita ce a taura sai injil da turanci gospel haka suke ce mata shi za ga akwai gospel of luke akwai gospel of john akwai gospel of barnabas to gospel according to barnabas kusan ita ce nan injila da ta ɗauki inganci a cikin injilolin da aka jirgita aka canza wa kuma a cikinta za ka tadda ƙarara akwai bayani game da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a wurare daban-daban kamar yadda ainihin wato Allah ta'ala ya samu dashi to wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar musu daga wurin ubangijin su ma'ana inda sun yi imani da alqur'ani da aqidu ingantattu waɗanda suka zo a cikin littafin alqur'ani mai girma suka yi aiki da shari'o'in da Allah ta'ala ya saukar na ladubba masu falala na ayyuka masu alkhairi to da Allah madaukakin sarki ya buɗe musu ƙofofin samun arziki shi ne da aka lumin fauqihim da sun ci daga samansu wa min tahti arjulihim da kuma ƙasan kafafuwansu ma'ana ba sai an yi wani wahala ba arzikin zai dinga zuwa kan mun gane wannan ibnu kathir ya cewa ya'ni min ghairi kaddin ba tare da jibin shi ba wala ta'abin ko wata wahala ba wala shaqa'in wala ina ba tare da wata wahala ko abin nan gurin goshi ba arzikin zai dinga zuwa musu a cikin sauki suna samu ina fata an gano wannan jama'a amma ne sun yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi zuwa gare su Allah ta'ala ka sani mana imani ومن تحت أرجلهم عبد الله بن عباس هنا شوى معناتها يخرج من الأرض بركاتها da Allah ya dinga fitar musu da albarkatun ƙasa wannan dalilin yasa jama'a duk inda musulmi ke rayuwa a duniya za ka tada Allah ya fitar mushi da arziki a wannan yanki za ka gama arzikin kamar yana manna da jikin shi su ko kafirai duk inda ka same su ka je unguwannin suka za ga wurin ya maka duhu mun gane akwai duhu ta ma'ana ba wani haske a yanayin ba wani walwala a wurin saboda me sabon Allah ya riga ya maye gurbin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka tambaye wani sarki aka ce yace shi yana kan gare shi ne ya gyaru a samu alkhairi a samu haɓaka tattalin arziki aka ce to in kana son haka ka je ka ɗebo musulmai daga yankunan suka dawo da su cikin garo Allah zai sanya albarka wanda gari shi za ka je gani in ka je garin plateau state jos ko cikin garin za ka zuwa masu arzikin garin na musulmi ne su waɗancan masu cewa su ɗan ƙasa ne na ruwan tana iyaka ƙasa kenan ko wanda kaga ita tana daga ƙasa ma ake yin ta to duk kasancewa su ne 'yan ƙasa amma ana nan ana cin bakar wuya malam ba aikin yi ba kaza ba kaza gashi fulani ke ya rayuwa aikin suna kiwon shanu in suke kiwon shanun ba za su taɓa samun shanun su hayayyafa musu haka ba shanun ba za su yi albarkar da suke da shi a wurinsu ba saboda me saboda albarkan yana tare da mai tsoron Allah yana tare da mai imani da Allah don haka duk inda musulmi yake baya zama a wani yanayi na bakin talauci da tsananin wahala sai dai shi ne fahimta bayan Allah jarabce ka amma dai duk jaraban da za a yi maka idan ka kalli ta wani za ka akwai sauki galibin musulmi yanzu aka musu ritaya ma za ga mutum lafiya lafiya ana ta kushi na rayuwa wani ma a lokaci ne zai samu wani sabon kofan arziki sabo kaga ya fara wata sana'a wacce Allah ya sa mata albarka ta zama wani abu amma ka je ka wanda bai imani da Allah ba daga ran da ka ce ya yi ritaya cikin sai ka ciwo ya kama shi damuwa ta shige shi aiki fi ba wani abin kirki ke samu ba amma ya saka shi a damuwa suka tsanci kwana kaɗan ya mutu zuci shi ta buga hawan jini ya mar yawa sai dai ya saya paralyze sai dai a kwantar sai dai a tayar mun ga misalai irin waɗannan da yawa ba su da iyaka da ba shi yasa jama'a wallahi babu abin da ya fi bawa irin ya imani da Allah ya kuma kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wannan ne kadai zai samar maka da kwanciyar hankali ka guji zalunci ka guji sabon Allah ka guji yin abin da Allah ta'ala baya so in kai wannan Allah zai wa rayuwarka albarka Allah ka tsare wani imani to Allah ta'ala sai ce minhum ummatun muqtasida cikin waɗannan mutane akwai al'ummar da suke muqtasidatun ma'ana waɗanda suke tsaye wajen mene wajen bautar Allah ta'ala a cikin Yahudawa da me kiristoci amma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma su ci haka kawai minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun cikin su akwai al'umma tsaka-tsaki masu biyayya ga Allah masu riƙe dokokin Allah masu da'a ga Allah mun gane wannan sai aka ce wa kasirun minhu amma mafi yawan su sa'a ma ya'malun abin da suke aikatawa ya yi muni kamar yadda Allah ke cewa wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun cikin mutanen annabi Musa kaga cikin su ba dukkanin su ba cikinsu akwai wata al'umman da suna shiryuwa zuwa daga gaskiya kuma ita suke yin hukunci wajen yin adalci mun gane wannan ko sannan ya faɗi game da suwa mutanen annabi isa fa'ataina alladhina amanu minhum ajrahum Allah ce sai muka baiwa waɗanda suka yi imani daga cikin mutanen annabi isa nasara kenan mun gane wannan ladan ayyukansu sakamakonsu amma sai Allah ya ce wa kasirun minhum fasiquna amma mafi yawan su fasikai mun gane wannan jama'a Allah ka shirye da mu to amma ku duba yadda Allah ta'ala ya sanya wa musulmai makamai iri daban-daban su al'ummar su kawai daga yan wuta yan aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id amma al'ummar annabi Muhammad saboda samun falala sai Allah ya raba masu imanin gida uku. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا التي سنة مكا قادر للتافم وندا مكا زابا قوانا مكا زابا رجسين بايم سي الله يأتي ما في إيمانه فمنهم ظالم لنفسه لكن أقول لأن تكنسا waɗanda munanan ayyukan sirrin da ya kyawawa amma yana da imani wa minhum muqtasid akwai tsakatsaki wanda munanan ayyukansu da kyawawan sun yi daidai wa daida babu wanda ya rinjayi wani shi ma din mu'mini ne wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah cikin su kuma akwai waɗanda sun yi me sun yi fintinkau sun tsere wa mutane wajen kyawun ayyuka shi yasa ku duba yadda Allah ya kasa a suratul waqi'a me Allah ya ce wa ashabul maimanati ma ashabul maimana kaga ne ashabul maimana sai da muna zuwa ne kuma wa ashabul mash'amati ma ashabul fici was sabiquna sabiquna akwai kuma as-sabiquna sabiqun waɗanda sun tsere sun yi wa mutane fincin kan wajen kyawawan ayyuka mutumin da kyawawan ayyukansa sun ninninka ninkin balinkin din munanan ba dan baya yi ba mun gane wannan to duka waɗannan guda uku Allah ta'ala sai ya ce cikin su akwai zalimin nafsihi akwai muqtasid akwai sabiqun bil khairati bi idnillah amma me Allah ya ce ذلك هو الفضل الكبير wanda ita ce falla mai girma kamar wani ya tambaya wata falla ce mai girma sai ce jannatu adinin jannati adinin jannatu adinin yadkhulunaha aljanna ce ta zama dindindin za su shige ta a can gaba sai Allah ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wanda wannan yake nuna maka fifiko na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ta'ala ya kara wannan al'umma ta mu daraja da kuma albarka jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya kama dashi wannan kenan jama'a to Allah ta'ala sai ya cigaba da wannan bayani a cewa wannan al'ummar da ake magana a nan su ne nan mutanen annabi annabi Isa da mutanen annabi Musa alaihi salam cikin su akwai muqtasida sannan wa kathiru minhum sa'a ma ya'maluna Allah ta'ala ya sani mana imani haka jama'a yana da abin da ke da muhimmanci kwarai da gaske ya zama cewa wato muna kiyaye waɗannan al'amura kamar yadda Allah ta'ala ke komo mana su a cikin alqur'ani mai girma wannan imanin da zamu yi da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da saƙon da ya aiko mana da shi ba ƙaramin alkhairai Allah ta'ala zai mana sakamakon wannan da'a da biya da muka yi ba domin jama'a ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa bayinsa ba su da iyaka Allah madaukakin sake tsare mana imanin Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo ku ji zancen ya kai wannan manzo Allah bai ce ya Muhammad ba mun gane wannan bai ce ya Muhammad me yace ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da muka yi wahayinsa zuwa ga ubangijinka daga wurin ubangijinka abin da aka saukar maka daga wurin ubangijinka wa in lam taf'al in ko baka aikata ka ba fama ballagta risalata lallai baka isar da saƙonka ba a wata ƙira'a mutanen Madina fama ballagta risalati lallai baka ansar da baka isar da saƙonnin Allah subhanahu wata'ala ba mun gane wannan ko Allah ta'ala ce wallahu ya'simuka minan nas Allah madaukakin sarki zai tsare ka zai kiyaye ka daga mutane inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin lalle Allah baya shirye da mutanen da suke kafirai wannan aya ku duba yadda Allah ya girmama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai kiran sunan shi kai tsaye sai dai a ce mishi ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhan nabiyyu لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن mun gane wannan ai sabanin sauran annabawa ya ibrahimu a'ridu an hadha ya musa inni safaituka 'ala an-nasi ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ya yahya khudh al-kitaba bi quwwa na fata an gane wannan yawwa dukkan waɗannan ana kiran sunan su gaya kai tsaye Allah zai kira su amma annabi Muhammad saboda girmamawa Allah bai kiran sunansa kai tsaye sai dai a masa wannan wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun kaji ma ya kai wanda aka saukarwa da wannan wa'azi da fadakarwa lalle kai mahaukaci ne in ji kafirai kaga su ma ba sa cewa ya Muhammad din yadda Allah ya kai to mana anan mun gane wannan ko yawwa kenan kaga akwai rashin ladabi kana kiran manzo Allah kana cewa ya Muhammadu kai ne kaza ya Muhammadu to kaninka ne ko yayanka ne abokinka ne ko sa'anka ne an gane wannan ai ma'ana dole ne sai wannan kiran ya sami me ya samu wani irin girmamawa na musamman daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu dace to wannan kun ga jama'a kwarai da gaske akwai kira da Allah ta'ala yake yi ga muminai cewa ku dinga girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallama an gane wannan ko zaka Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da sakon da aka saukar maka daga wurin ubangijinka wa in lam taf'al in dai baka aikata haka ba fama ballaghta risalata to lallai baka isar da wannan saƙon naka ba ko saƙon naka ba wanda ya aiko ka zuwa gare shi domin ka isar da shi zuwa ga duniya baki ɗaya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aika ka ba face sai ga rankata kafitanin mutanen duniya baki ɗaya bashiran wa nadhira kana mai bishara kana mai gargadi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard kace ya ku mutane lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki ɗayan ku rankata kaf duniyan nan baki ɗaya an gane wannan ai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aika ka ba face sai don ka zamto jin kai ne ga talikai na duniya baki ɗaya kaga ashe sakon annabi sallallahu alaihi wasallama gamamman sako ne wanda ya game dukkanin sakonni wanda Allah subhanahu wata'ala ya nihin wato aika an gane wannan kamar da makaranta mutanen garin Madina Imam Nafi'u yana karanta fama ballaghta risalati baka isar da sakonninsa ba me bambanci tsakanin risalatahu da kuma risalati wannan an ce saƙonsa guda ɗaya mufaraji a dunƙule a cure ke na alƙur'ani fama ballauta risalati nuni ne zuwa ga cewa ai dama alƙur'anin ba a saukar da shi bugu ɗaya kamar yadda aka rubuta wa annabi musa a taura a kan wani allo ba ana saukar da shi ne gwargwadon bukata yau a saukar da wannan aya gobe a saukar da wancan aya jiba a saukar da wancan sura har Allah ya gama saukar da alqur'ani kenan sakon ya sauka daki daki lokaci bayan lokaci loto bayan loto haka manzon Allah ke karanta da al'umma shine ma'anar fama ballaghta risalati kamar yadda malaman tafsiri suka yi bayani jama'a ina fata an gane wannan kenan fadin cewa balligh ma unzila ilayka ai azhir tablighahu ka bayyanar da isar da wannan sakon zuwa ga mutane kamar yadda Allah ta'ala ke masa fasda bima tu'maru ka zartar da ka ci gaba da zartar da abin da aka yi maka umarnin ka isar wa a'ridu 'anil mushrikina ka kawar da kai ga mushrikai ka kyale su ka ci gaba da isar da wannan sako naka na Allah subhanahu wa ta'ala, kenan Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu Alaihi wasallam, ya sadda wannan saƙo yana mai bayyanawa, yana mai neman lada akan wannan aiki, yana mai haƙuri da juriya kuma kada ya nuna tsoro sai Allah ce fa ma ballaghta risalati in baka yi haka ba to baka isa da sakon Allah ba an gane wannan wanda wannan yake nuna maka cewa duk wanda zai kawo wani abu wata shari'a waje da ta manzon Allah sabanin ta manzon Allah kamar cewa yake yi manzon Allah ya haƙinci Allah bai isar da wannan sako ba akwai wani abin da ya rage sai ya ɓoye wa mutane sai yanzu bayan ya mutu sai yake bayyana musu a mafarki sai yake bayyana musu kaza ma ibada ne kaza ma na da falala kaga wannan ƙoƙarin cin gyaran Allah ne ƙoƙarin cin gyaran manzon Allah ne sai mu tambaye ka lokacin da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ke da gaskiya cewa addinin ya cika ko ko kai ne ka fi Allah gaskiya sai an hada da abin da kai kace kai mafarki ko abin da ka gano sannan addinin Allah zai cika ko kuwa ya kamata a tambaya to amma abu ne mai sauki amma mafi yawan lokacin an tambaya kuma sai a fushi sai ce dan me za a tambaya ai a bar abin ai abin na suwa ne ne a dinga wani zaurance wanda ba a ganewa ai alqur'ani zance ne fasl ko innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl alqur'ani babu wani abu boyayye a cikin sa komai bayyana yo Allah boy bayyana wa Allah ke kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan kaji fussilat ayatuhu كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير littafi ne wanda an tsara ayoyinsa daki-daki sannan aka yi bayani filla-filla duk da haka kai ka gano wani abin da ƙur'ani bai bayyana ba ka gano wata shari'ar da ba ta manzon Allah ba kuma kashe annabi ne ya gaya ma to shin wannan abin ya tabbata a zamanin manzon Allah manzon Allah ya faɗa kuma ya kira mutane zuwa gare shi a zamaninsa da mutanen da suka rayu da cikin falala kai da ka zo daga baya bayan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu sai kai ne manzo Allah zai zaɓa kan sahabbansa ya ɓoye musu kai ya bayyana maka ka san wannan zance da zalunci jama'a ina fata mun gane wannan babu yadda za a yi hankali mai lafiya ya ɗauki wannan tsari wa in lam taf'al fama ballaghta risalata idan baka isar da wannan saƙo ba baka aikata haka ba to baka isar da saƙonsa ba wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kiyaye ka daga mutane an gane wannan Allah zai kiyaye ka daga wani daga mutane duk wani sharrin da za a kulla ma Allah zai warware shi wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin suna kulla makirci Allah yana warware makirci su Allah shi ne fi alkhairin mai warware makirci masu yin makirci. Jima mun gane wannan ko? Allah ce wallahu ya asimuka minan nas. Ai, ya hafazuka wa yamna'uka minan nas. Allah shi zai ciyaye ka, shi zai hana mutane su taɓe ka, su taɓi mutuncinka. To, ƙila wani ya ce, ai, to gashi ya tabbata kuma, an rotsa wa manzon Allah kai ai. ko ba masa ba a yakin hudu an fasa wa manzon Allah kai hajjini na kwarara yadda muka karanta a suratu ali imran duk da yawan kunan ba kwanan an fasa mar kai manzon Allah da kansa ya buɗi baki ya ce lalle mutanen da suka fasa wa annabin su kai ba za su rabauta ba ku ji ba annabin Allah ya faɗi wannan Allah ya ce mishi kai laysa laka min al-amri shay'un babu wani al'amari na kulawa da wannan sakamako nasu ba a halinka yake ba. Au ya tuba alaihim au yi azibahum in Allah ya ga dama ya ba su ikon tuba su musulunta, in ya ga dama ya musu azaba su ji azzalimai ne, amma cewa ba za su rabauta ba ba naka ba ne. Ballantana wani ya kalle ka cikin mutane zazzare ma ido, ya ce to ai kama shehi tambaya, ai ba za ka rabauta ba, sai ka lalace, a ba wannan zancen Allah ya gaya mana wannan ma baya hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan zai ce maka wai dan ya maka baki wai zaka lalace kawai dan maka masa biyayya ba a'a babban baki a ce ka kafircewa Allah ka kafircewa manzon Allah ka saba wa Allah ka saba manzon Allah to kai tsaye kayi wa kanka baki wallahi malam ka kama hanyar tabarbarewa zaka fara ganin tabarbaration a rayuwarka ko kuwa eh kwarai zaka koma sai rigimaliti an kankan baliti kawai zaka yi ta yi malam yau ka ɗebo wancan gobe ka ɗebo can ka gauraya gari da tsakuwa kuma ka ce duk abu ɗaya ka zazzara ido to wanda suke jin tsoron ka za su anshe shi haka amma mu dai zamu yi bayani zamu ce a'a sai an bambance tsakanin aya da tsakuwa a rabe tsakanin gari da me da tsakuwa da ainihin wato abin da ya shafi ƙasa ko yashi Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu to da haka Allah ta'ala ya ce Allah zai kiyaye ka an gane manzon Allah gashi har karya masa hakori an yi bayan waɗannan hakoran guda biyu nan wannan mai bi musun sai da karya manzon Allah wani ya kulla wata majijiwa ya wulwula ta ya wulwula ta ya cefo ta malam ta sa manzon Allah a daidai bakin sa nan ta karya mar hakori guda daya jini ya dinga kwarara jini ya dinga zuba akan manzon Allah ya shina na Fatima Allah ya kara mata yadda ita ta je ta debo ta dauko tabarma karauni ta kona ta ta debi tokan ta zuba masa akan wannan ciwon sai jinin ya tsaya ka kun saba likitanci kuma ku ya fito a nan kwarai da gaske duk ya girman ciwo malam in dai yana zubar da jini akwai ruwan tabarman ka kona ta asalin tokan ka ɗiba ka zuba ma ciwon da izinin Allah zai tsaya kuma nan da nan zai warke kamar yadda idan ka sari ko saranka aka yi ko yankewa ka yi da wani karfe jini na ta zuba ya ki tsayawa ka nemo wannan wannan yanan gizo-gizo yanan gizo-gizon nan kake gani ka nemo shi kawai ka yago shi ka sa akan ciwon da izinin Allah zai tsaye da wannan jinin komai gudun da yake yi wani ya tabbata a likitanci akwai ran da muke wancan masallacin muna aiki ko aminu ya hau sama yana mana gyara kawai sai kwano ya yanka shi daga kan kwana kana ganin jini na gangarowa sai ce ta ai malam da baka taba karantar da mu yana sokowa kawai sai ya go wannan yana sawa wallahi nan nan take jin ya tsaya kai tsaye kaga shi ma wani gidan ci ne musamman an gane wannan wasu malaman suka ce kenan kaga ashe ba wai wani mummunan abu ba zai same shi bane ake nufin wallahu ya'simuka minan nas sai wasu malamai suka ce ma'anan wannan ya'simuka minal qatl fala yasiluna ila qatlik Allah zai kiyaye ka daga kisa ba za su iya samun dama su kashe ka ba. Mun gane wannan? Wasu malaman suka ce, A'a, abin da ake nufi a nan, Wallahu ya kussuka bil'ismati min bainin nas. Allah ta'ala zai keɓance ka da samun kariya da tsaro tsakanin mutane. Li'annan Nabiya sallallahu Alaihi wasallam ma'asum, manzon Allah ma'asumi ne, ma'ana baya laifi. shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa yayi bayanan irin waɗannan da yawa yake cewa kusan ijma'i ne tsakanin malamai cewa annabawa da manzanni ba sa zakkewa babban laifi amma suna iya aukawa ƙanana ƙananan laifuka waɗanda ake ce ma tarkul aula barin abin da ya fi cancantan kai kun gane kuwa na kamar ya muku nauyi aka eh ban ji ba yanzu misali wancan batun akwai wurare da yawa da Allah ta'ala ya dinga cin gyaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da ashabul kahfi an zo an mar tambaya cewa muna so ka ba mu labari game da waɗannan mutanen kogon sai ce musu ku je ku dawo gobe zan ba ku amsa bai ce insha Allahu ba yanzu wannan menene tambaya ake wannan kuskure ne kuskure ne sai da Allah ya zarge shi akan wannan goban ta yi kuma wahayin bai zo ba a ƙarshe Allah ya bashi labarin sai ya ce mishi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka sake cewa daga yau kada ka kuskura ka sake cewa zan yi kaza gobe illa an ya sha Allah sai dai idan Allah ya so mun gane wannan munafikai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin tabuka da za a tafi suna ta ba da uzurin ƙarya sai manzo Allah da an zo an bashi uzuri wallahi kafa ta ke ciwo zan samu daman zuwa ba ko iska ta yaye min abin nan jinkan gidana ina son ni in gyara kan ba iyalai na a cikin tsaraici da sai ce to ku je na maka izini ka je na maka izini sai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam afa Allahu anka Allah ya yafi maka kenan me yayi kuskure yayi Allah ce lima azinta lahum dan menene ka ba su izini حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين حتى يا بين غريك سوانيني ما سغسكيا kuma suwane ne makaryata ai da baka fara ba su uzuri ba me yasa ka ba su baka nemi izini ba ina fata mun gane wannan to da irin waɗannan ayoyi haka Allah ta'ala yake magana annabi Musa haka yaje ya dawo wajen dan uwansa ya kashe mutum ko bai kashe mutum ba me hukuncin kisa laifi ne annabi Musa kafin a bashi wahayi ya aikata wannan ai ko kuwa lokacin da ya shiga gari ya ga mutane suna faɗa wannan bagibde ne wannan dan banu Isra'il sai ya taimakawa danginsa dan banu Isra'il ya maru wancan mutumin sai faɗi ya mutu ina fata an gane me yace qala rabb qala qala rabbi ighfir li منني قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي يتي يا أبنجينا نازا لنشكينا كغافر تامو شيدا كان سيفدا إني ظلمت نفسي فاغفر لي sannan da ya ji aka bashi allon attaura ya dawo aka ce mishi mun fitini mutanenka bayan barowanka sun daina bautan Allah sun kuma bautar ɗan maraƙi da ya zo me ya yi sai ya wurgar da wannan Allahn da aka bashi na attaura wanda Allah da kansa ya rubuta da hannun Allah ya rubuta littafin attaura amma annabi Musa ya zo ya jefar da Allahn saboda fushi wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala ibn umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al'a'da'a wa la taj'alni ma'a alqawmi adh-dhalimin kaga nan da ya hankali shi ya dawo sai shi qala rabbi ighfirli wa li akhi Allah ka gafarta min ni da dan uwana wa adkhilna fi rahmatika kuma ka shigar da mu cikin rahmatka wa anta khairul ghafirin ko wa anta khairur rahimin Allah kai ne mafi alkhairi mai jin kai ghafirin ko to kaga wannan wuri ne annabi adamu alayhi salam yayi Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adamu sai ya saba wa ubangijinsa sai ya bata daga kan wannan laifin da ya aka na cin itaciya thumma jitabahu rabbuhu sannan ubangijinsa ya zabe shi fataba alaihi ya karɓi tubansa fahada kuma ya shiryar da shi sai dai Allah ta'ala ya gafarta musu ya riga ya yafe musu wannan laifin ina fata mun gane wannan to a wannan yanayin sai malamai ke cewa su annabawa ismar da Allah ya basu ba za su taɓa aikata babban laifi ba sai dai irin abin da ke ce ma tarkul aula ga abin da ya kamata ka yi a ce maka wannan in ka yi lada ɗaya wannan in ka yi lada goma to a wurin annabi idan yana lada ɗaya to laifi ne sai dai wanda zai samu lada nawa lada goma na fata mun gane wannan jama'a wannan dai duka dai wani dan ƙarin bayani da annabawa ke da da malamai suke yi abin nufi anan wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane akwai hadisi da ya tabbata daga ummuna Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito cikin mutane sai manzon Allah yake cewa laita rajulan salihan min ashabi ya harisunu laila ina ma da za a samu wani salihin mutum ya zo da daddare ya yi min gadi a gidana ya tsaye ni kada ina cikin bacci wani ya faɗo ya kashe ni in ji annabi Muhammad me gadi manzo Allah yake nema an gane wannan ai to amma me ya faru tace babu wanda ya amsa wa manzon Allah kowa sai ya shiru ce can an jima cikin dare id sami'na sauti silah sai muka ji kawai ƙaran makami muka ji ƙaran ainihin wato makami na adda da wasu makamai faƙala sai manzo Allah ce man haza waye wannan ƙala sa'adun sai manzo Allah sai ce sa'ad ne sa'ad ibn abi waqqas ji'tu li ahrusaka ce na zo ne dan in yi gadin ka ya manzon Allah fanama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya bacci a wannan dare Abdullahi bin Shaqiqin da yayi waya daga wurin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallama a da ana yi masa ana yi masa ainihin wato gadi a gida a kullum akan sami wani akwai ruwa da ta nuna da sa'ad da huzaifatu dan yaman Allah ya kara musu yadda su suka ji suka gadi a gidan wa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tace hatta nazalat hadhihi al-aya har sai da aka saukar da wannan aya wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane fa akhraja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'sahu min al-qubbati fa qala lahum sai manzo Allah ya fito da kansa ta taga sai ya ce musu ayyuhan nas ya ku mutane insarifu ku tafi gidajen ku je ku yi baccin ku fa qad asamani Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki daga yau ya kiyaye ni ya tsare ni babu wani abu mummuna wanda zai shafe ni ina fata mun gane wannan ba ku kabbara ba ina fata mun gane wannan to tun daga wannan ranar sai Allah ta'ala ya zama ya sanya kariya da tsaro ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to shi yasa Allah ta'ala ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah ta'ala zai kama zai kare ka daga wajen mutane ma'ana duk kwaɗayin da kake da shi na isar da wannan saƙo zuwa ga mutane ka yi gaban ka gaɗi Allah ta'ala ya riga ya kare ka shi yasa da aka zo yakin Uhud Abu Sufyan kafin musuluntarsa an riga an kakkashe mutane saba'in da wani abu a cikin musulmai sai ya daga murya sai ya ce lana uzza wala uzza lahu shi muna da gunkin uzza su ba su da uzza muna da hubal ba su da hubal muna da kaza ba su da kaza sai manzo Allah ya ce ku mai da musu da martani Allahu maulana wala maula lakum Allah ne majibincin lamarinmu ba ku da majibincin al'amari sai Abu Sufyan ya ƙarin kira afikum Muhammad a cikin ku akwai Muhammad yana nan a raye manzon Allah ya ce la tujibuhu kada ku bashi ansa ku shiru ya ƙara daga kai ya ce afin nasi ibn abi quhafa cikin mutanen nan da suka ragowa akwai abubakar dan abu quhafa manzon Allah ya ce la tujibuhu kada ku bashi amsa ku kyale shi kun ga ashe daga manzo Allah sai wa sai Abubakar ya ƙara kira afin nasi Umar ibn Khattab shin a cikin mutanen nan akwai Umar dan Khattabi wanda take kuce mai komai yace in in Umar yace ina ai Umar sai fusata yace akwai Umar dan Khattabi kuma duk wanda ka ambata suna nan Allah ya bar maka abin da zai ci gaba da kona maka rai yana tayar maka da hankali tsawon rayuwarka ina fata an gane wannan ya mai da mishi da wannan martanin ashe kaga duk yaƙi idan an zo waye main target din manzon Allah duk yaƙoƙin da aka yi abubakar shi ke tsayuwa a gaban manzon Allah yana bai manzon Allah kariya ko da ya shiga cikin dana ana yaƙi zai zagayo ya dawo gaban manzon Allah ya tsaya saboda kada wani abu mummuna ya shafi annabi Muhammad a wannan yaƙin kafirai sun tunkaro wajen manzon Allah sa'ad da kuke magana ibn abi waqas ba wanda ya kai shi iya harba sniper ne in ana maganin kibiya sniper ne duk ɗaya in ya ciro in ya harba sai ya samu yakan iya ciro guda uku a lokaci guda ya ɗana su ya ja su gaba ɗaya kuma kowanne in ya harba sai ya samu wani mutum da shi saboda ƙwarewa zai iya harbi malam da manzon Allah ya ga yadda yake kashe arna malam yana ɗaukan kawunan mutane manzon Allah ya ce irmi ya sa'ad fidaka abi wa ummi harbe su ya kai sa'ad fansan uwata da ubana gari ka ya kai sa'ad ce ni ne kaɗai manzon Allah ya taɓa bani fansan mahaifiyar shi da mahaifin shi ni sa'adu ni kaɗai manzon Allah ya taɓa mu wannan gatar ina fata an gane sabon manzon Allah ba ragwaye bane malam da sun gira gagaga ba gudu suke za ku je ce insha Allah eh ba irin wannan bane hada ah ina ba magana yanka ta gonar da ke malam ba magana shan fanya mm daga ku ne malam tsayayyu ne Allah ta'ala ya kara musu yadda da ka ashe kullum idan an zo yakin wa ake hari saboda zara an kashe manzon Allah an gama da su shi yasa ko yaki idan an zo yi alqur'ani ya gaya mana kar ku damu da yawan kashe kafirai duk wani wanda ya zama shugaba ne a cikinsu ku karshi faƙatilu a immatal kufri innahum la aimana lahum la'allahum yantahun yace idan kun je yakin nan ku kashe manya-manyan arnan idan kun kashe manyan to ƙananan ma za ka sun shiga taitayen su kowa ya arci ya ara ara kare malam saboda ba hanya ba dama to Allah ta'ala ya riga ya bayo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya kariya ya ba shi fuskoki guda uku ta fuskan jikinsa babu wani abu da ya taba shi da zai ƙara cutar da shi ballantana ya kashe shi na biyu ta fuskar abin da ya shafi wahayin da ya zo da shi babu wani abin da ya isa ya lalata wannan wahayin na alƙur'ani har zuwa tashin alƙiyama na uku Allah ta'ala ya alƙawarin baiwa sunnarsa kariya zai kare wannan sunnar tashi dan ba yadda za a yi ka bauta wa Allah babu sunna in ka ji ka sami qur'aniyun suna nan da yawa to ayan ce wa aqimu salata tsaye da sallah sai mutum ya raka eh kawai abin shi zai tashi ce ayan ce wa aqimu salata to in ka ce haka wa ya gaya maka cewa sallan azhar raka hudu ce a ina ka samu wa ya ce maka ana karanta fatiha wajibi ne karanta ta wa ya ce maka a ina ka samu wannan ko kuwa waye ce maka ana karanta at-tahiyatu lillahi a ina ka samu ina ka samu sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu a qur'ani aya kamata tambaya ko yawa to kaga kowace bangare Allah ta'ala ya riga bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya wallahu ya'simuka minan nas Allah ta'ala zai kare ka daga mutane إن الله لا يهدي القوم الكافرين للي الله تعالى بايا شريد متانين السكافرين جماعة من قالوا أنكو في الله تعالى تقبل الشواء قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة حتى تقيموا التوراة والإنجيل الإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين الله تعالى يقول قل يا أهل الكتاب يا النبي محمد قيا وما أبو تالي تاتي لستم على شيء كلنا باقوا كان قومنا الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل هل سيكون أير دين أيتي للتاف التوراة da kuma injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abin da aka saukar muku daga wurin ubangijinku na annabawan banu isra'il kun yi aiki da shi kun kuma bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun yi imani da shi وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا سيدي أبن دعك سوكر مكان وهي ينا كارا بايا كارا مسقومي سيمي طغيانا ششجي وكفرا لكم كافرش da zaran an ce alkur'ani sai ransu ya ɓaci mun gane wannan sai ya ƙara musu barna da ƙarin ƙiyayya ga musulmai Allah ce fala ta asa adil qaumil fasiqin kafirin kada ka taɓa damuwa da mutanen da suke kafirai ita ma wannan aya ta ne mana nuni zuwa ga wannan sako da Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da shi cewa ya kai annabi Muhammad kada ka yi baƙin ciki kada ka damu akan kafircin da waɗannan mutane suke yi abinda ma Allah ya aiko ka da shi yana ƙara ziga su ya ƙara musu kafircewa da kaucewa ga barin hanya ga barin abin da Allah ta'ala ya saukar maka da shi na ainihin wato wahayi don haka kaga wannan yana daga cikin alkhairai da Allah ta'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada ya dinga damun kansa ko kai ne yanzu dan kana son mahaifinka ya shirya ko wanka ko abokinka kada ka dinga damun kanka shi alhaiwa ne ana nuna mishi abu saboda Allah kai ta bakin ciki akan wannan a haka Allah ta'ala ya ce annabi Muhammad eh wala tahzan alaihim kada ka rika yin bakin ciki akan su wala taku fi dhayqin mimma yamkurun kada ka kasance a cikin kunci game da abin da suke aikatawa na makirci Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama wa mu'minini walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ya so ya duk wanda suke bayan kasa sun musulunta sun yi imani ci afa anta tukrihun nasa yanzu kai zaka iya tilastawa mutane ne hatta yakunu mu'minin la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa Allah ce yanzu kai kana kusa ka kashe kanka saboda bakin ciki da damuwa wai dan sun yin imani da wannan abin da ainihin wato ka zo da shi kada kai haka fala ta'sa 'ala al kafirin kada kai bakin ciki akan mutanen da suke ainihin wato kafirai wanda suke masu bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin mu ya kure zamu dakata anan insha Allah ta'ala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda mai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira Allah ka yi mana ainihin wato jibi da in imani da littafin ka da imani da littafin da sunnar annabin ka sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka ka ba mu ikon cin ribar dukkanin abin da ka alkawarta na alkhairi a wannan wata Allah ka sanya mana daga cikin intattu Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ka amsa mana dukkan ibadojinmu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya ya Allah dukkanin masu bukatu na alkhairi da yan uwa da ke neman addu'o'i na biyan bukatu na alkhairi Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah ka yi mana jibi na alkhairi ka sanya mu daga cikin bayan ka na kwarai ka yaye mana bakin cikin duniya da lahira ka sanya aljanna ta zanto makoma a gare mu yawma yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ataka biqalbin salim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوه أجربها آمين